أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wajen gaugawa a gama ina du'a ta wannan cike zama majalisi zan mu tashi a mukama ta uku cikin mukama ta badi'u zamanul hamzani zan mu tashi mukama ta uku a yau ita ce mukama albalkhiyya an nasaba ta ne zuwa ga garin balkhu badi'u zaman yake cewa haddasana isa bin hisham isa bin hisham ya bamu labari kale yake cewa na hadat bi ila balkhu tijaratul baz yace tijaratul baz kasuwancin yaji na hadat bi ya zaburar da ni ila balkh zuwa ga garin balkhu fawarattuha sai na gangara mata gashi yanzu a mukama ta wannan mun ga ce wa arudu ina gangarawa ya ce wa anabi uzurati shababi ni ina tare da saje na sarmantaka sarmayi zai gan shi yana da saje mai kyau wanda wanda ke birgewa to ya ce a wani ina cikin wannan lokacin gani da saje na sarmantaka wa balul faragi da zuciya wahintattawa da battar tunanin komi wa hilyatu sarwa kuma da kawa ta arziki na fitar hankali yana da ado na arziki ya ce la yuhimmu ne ba abin da ya sha mini kai illa muhurata fikirin sai wani ɗan dukushin tunani astaqiru ha wanda zan ja shi muhura shine dan dukushi na doki to ya amfani da shi akan tunani sabon tunani wanda sabo ne shi ya kirkiro shi aw sharudun min al-kalim ko kuma zabtacce daga abin nan daga zance yake cewa alba'iru sharid alba'iru sharid raqumi zabtacce wanda ya gudu ya bar yan uwan shi to yace sharudun min al-kalim zabtacce daga cikin kalma asidu ha wanda zan farauto ta yace famasta azana ala sami'i masafatu muqami masafatu muqami afsahu min kalami yace muddatu muqami mudda ta zamana famasta azana ala sam'i bata nemi izini akan kunne na ba afsahu min min kalami wadda ta yi fusaha game da zance na ma'ana babu abin da ya shiga cikin kunne na wani wanda ya yi ni fusaha ban samu ba wanda ya yi ni fusaha a cikin abubuwan da nake sauraro afsahu min kalami nan yana cikin abin da malaman luga suka ci gyaran shi suka ce bai kamata ya ce masafatu mukami saboda masafa ana amfani da ita akan nisa ba akan tsawon zama ba kayi kwana biyar kayi kwana shidda a gari ba ka ce ba kumtu nazartu fi hazal balad masafatu salasatu ayyam sai dai ka ce muddatu salasatu ayyam to malamai suka ce wannan kuskure ne na al-imam badi'uz zaman kuma dama aka ce babu wanda ke kubuta da kuskure ya ce walan ma hana alfiraku bina ƙausuhu walan ma yayin da alfiraku rabuwa hana ƙausuhu bina ya karkatar da kwarin shi da mu mun so game da tahiya sai an nura da kyauna walan ma yayin da alfiraku rabuwa hana ƙausuhu bina ya karkatar da kwarin shi game da mu auka da dakhala auka da ko kuma ya kusa ma'ana mun kusa mu tahiya mu kawo muna shirin tahiya a wannan gari na barko da ya zamana ya yi dogon wannan zama bai taba jin wani wanda ya shi fasaha ba bai samu wanda ya shi ilimin adaba ba har sai da sun kusa tahiya za su bar gari ya ce dakala alayya shabun sai wani sarmayi ya shigo mini fi ziyin a cikin wani ado mil al'aini cike da ido wanda adon yana ɗauka ido walihiyatin kuma da wani gemu ta shukul akhda aini wanda ya kai zuwa ga kudu kukin shi yana gemu kudu kuke shi ne wannan karan wangakin na kumci guda biyu gemun shi ya cika nan kin shi ya ce wa ɗarfin da ido da wani kallo ƙar sharibe ma'ar rafi daini wanda ya riga ya cika ƙorama guda biyu ma'ana idan shi yana kewayawa yana gani don kyan ido kamar ka ce ƙorama ce ya ce wa leƙiya ni minal birri sai ya gamu da ni daga kyautatawa fi sana'i a wajen ɗaukaka bi ma zittuhu fi sana'i abinda haida na ƙara mafi wajen yabo matashin nan yana zauwa da ya hauna da alheri wajen ɗaukaka da mutuntawa sai da na ƙara mushi yabo sun makala sannan sai yake ce mini wannan matashi a za'anan turidu bulaguro kake son tahiyarka fa qultu i wallahi nace mishi i wallahi tahiyata nake so in fa qala sai yace akha sabara iduka yace ra'adinka tayi tayi abun nan da alhasab sabanin hori ne yake ce mishi eh tayi to ya sha bambam dai aka sun hwari dai aka sun hwari ma'ana damuna walƙiyarka ta yi kyau walƙiyarka da ta yi yawa ta yi yabanya damunarka ta yi yabanya walƙiyarka ba ai hwari ba ya ce wala dalla ƙa'iduka mai jan ka bai ɓace ba fa mata azamta kuma yaushe kake niyyar tahiyya taka yaushe ka yi niyya fa qultu sai nace mishi gadati gadin sahiyar gobe fa qala sai yace sabahallahi la subhan dilaqin wa dairul wasil la dairul firaqi yace sabahullahi Allah gama ka da asubar Allah la subhan dilaqin ba asuba ta rabuwa ba wa dairul wasali Allah gama ka da tsuntsu na saduwa la dairul firaqi kuma ba tsuntsu na rabuwa ba ko kuma su nike fata gare ka mu zamana da ma'ana kawai banni fatan rabuwa da kai ina begen zama da kai fa aina turid yace mishi ina kake so ka tayi fa qultu sai nace alwadanu mazauni na fa qala sai ma'ana garin mu yace bulikta alwadana Allah isar da kai wadan mazaunin naka wa qadaita alwadar Allah biya maka bukatunka fa matal auda kuma yaushe zaka komo qultu sai nace alqabil shekara mai zuwa fa qala sai yace dawaitar raida ka nade sanhonka wa sanaitar haida kuma ka tankwaso da zaranka fa aina anta min alkarami ina gaminka da mazaunin karamci faƙulta sai na ce bi haisu arata duk inda ka so ma'ana ina kake so ka zamana ya ce duk inda ka so faƙala sai ce izara ja aka allahu salima min haza ɗariƙi idan allah ya maido ka lahiya lauta wannan hanya fastas hibli a duwan ka biyo mini da wani maƙiyi fi burdatin a cikin bargo sadiƙin kuma aboki ne maƙiyi ne kuma aboki ne min dijaru sufur yana daga asali na tagulla akwai maƙiyin da in zaka zo da garin naku ina so ka zo mini da shi yad'u ila al-kufr wanda ke kira zuwa ga kahurci zuwa ga butulci dan asalin kahurci nan a luga yake ni ba a shari'a ba shine butulci a maka alheri ka ki gani wayar qusu ala zufuri wannan kan mai nisa abin da yake nihi kudi dinare kawai yake nihi shine maki mai hutawa a cikin siffan masoyi ana ga ana abin gakin shi sai an sha wuya ake samun shi kuma sai ya tsere ta hanyar barka a sufur abin nan shine tagulla yace yad'u ila al-kufr yana kira zuwa ga butulci a dalilin shi sai ayi butulci wa yarqus yana rawa ala zufuri akan samun babban rabo yace kadaratul aini kamar kewayin ido haka yake ta kewaya bai tsayawa guri daya yau yana gurin wancan gobe yana gurin wancan yace ya hudu sikalar daini wanda zai zai saukar da nauyin bashi wa yunafiqu bi wajhaini yayi mana hucci da huska biyu wannan zamma duk wanda ke karanta muqama ta haririya ta badi'uz zaman zai san cewa ta badi'uz zaman ya riga yau al'imamu hariri zaka ga wasu kalmata da wasu abubuwa da yake amfani da su wanda a cikin badi'u a cikin mukama ta hariri ya yi amfani da su wannan da ya kira da kuɗi cewa min nijar safar asalin tugulla alhariri ma yana ma kuɗi zambota asfar zulwa jahaini asfar zulwa jahaini nan kuma da yace yunafiqu bi wajhaini yayi mana hucci da huska biyu shi can awake ne kawo magana cewa asfar zulwa jahaini qala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa ma'ana abin da yasa kuɗi zama mana hunci ne mai huska biyu in ya zo wajen wannan mutunan shi ne in ya je wajen wancan ma mutunan shi ne in ya je wajen bai da maƙiyi ya ce faƙala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa fa'alimtu annahu yarta musu dinaran sai na gane cewa kuɗi yake nema faƙultu sai na ce mishi laka zalika na kadan zan baka wannan kuɗi hannu yanzu yanzu ma zan baka ba sai baɗi in zan zo ba wa misluhu wa adam kuma kwatankwacin shi na maka alƙawli in zan zo zan baka fa'an sha'a ya ƙulu kawai sai fara yana cewa ra'ayuka min ma haɗabtu a ala lazirta lilmaka umati ahala salubta udan wa dumta judan wa fukta far'an wa ɗibta asalan la astaɗi wa laɗa a hamlan wa la'uɗi ka su'ala siƙilan kasurta an munta haka zannan wa ɗulta an ma zanen tafi ilan ya ce ya rujmatu dahar wal ma'ali lalaƙiyar dahar minka sukulan ya ce ra'ayuka shi ra'ayinka da ka zo da shi na cewa ka bani a yanzu kuma baɗi ka zo mana da su ya ce a alamin ma ka ɗabtu shi ne mafi girma ga abin da nan nema ni abin da nan nema baɗi yanzu ka zo ka zo mana da kuɗi yanzu kuma ka ce a yanzu ka bani kuma har ma baɗin ka zo mana da wasu ya ce la zirta lil makarumati ahalan la zirta baka gushe baka gushe ba kai ahalan lil makarumati ahali ne ga karamci kai mutumin karamci ne kun gade shi ya ce salubta udan ka sanya ice na yayi tauri wa dumta judan kuma ka dawwama akan wannan kyauta taka yace wa fukta far'an kuma ka fifici ubanka ma wa dibta asalan kuma asalin ka ma ka shi ka samu asali mai kyau yace la astadi wala a hamalan wala audiku su'ala su'ala sikal yace la astadi wala ta banni iya ma wannan kyauta hamlan in dauke ta wala audiku su'ala sikalan bazan iya daukan nauyin roko ba yace kasurta an muntaha ka zanna kaso ta ka taƙaita an munta haka gami da matakaka zannan a wajen zato ka wuce ma inda nake zatanka wa dulta an ma zanantu fi'ilan wa dulta kuma ka yi tsawo an ma zanantu ga abin da na yi zato fi'ilan wajen aikinka aikinka ya wuce tsawon abin da nake tunani wannan yabo ne da wannan ziga da wasawa irin na irin na mawaka da maroka yace ya ruju mata dahar wal maali yace ya kai ginin karkashin bishiya arrujuma shine ginin da ke karkashin bishiya dan ko da yaushe yana cikin inuwa shi yana tare da inuwa babu rana da zata zata kasance cikin masu shi a samu katuwar itaciya a karkashin ta zo a yi gida kullun cikin inuwa yake ya kwatanta shi da wannan itaciya yace wal ma'ali da ɗaukaka darjoji lalake daharu minka sukulan addaharu zamani lalake minka sukulan kada ya haɗu da rashin irinka ma'ana iri irinka ka Allah raba zamani da irinsu ka Allah sa a samu an rasa irinka a sukun shine bari na yana nihin rishi kala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa fa nultuhu dinar sai na ɗauki dinaran nan ɗaya na bashi wa qultu sai na ce mishi aina mumbatu hazal fadal mabubbugar wannan faralar daga ina take ma'ana kai da ka bani wannan kuɗin daga roƙo haka bani kuma kan muna alƙawli ka bani sama da abin da nan nema mabubbugar wannan farala kai daga ina kake ina ne asalinka faƙala sai ce na matni ƙuraishin ƙuraishawa suka suka suka daddaga ni ma'ana suka sa ni na ɗaukaka suka tarbiyantar da ni ma'ana ni balarabe ne daga cikin ƙuraishawa wa muhida li sharfi bada'iha wa muhida li sharfu sharafu kuma an shinhuda mana a sharfu ɗaukaka fi baɗa'i'uha a cikin maɗuɗɗugar ruwansu faƙala ba'adu man hadar ma'ana ya ce ni dai balarabe ne kuma ba ƙureshe sirfan tataccen ba ƙureshe wanda babu gani faƙala ba'adu man hadar sai wasu daga cikin wanda sun halarta suka ce alasta bi abul fatah iskandari ba kai bane abul fatah iskandari yace alam araka bil iraqi ba na ganka ba a garin iraqi tadufu fil aswaqi kana kewayo cikin kasuwanni mukaddiyan bil auraki kana roko da takardu kana ba da ilimi ana baka kuɗi fa an sha'a ya kulu sai ya fara yana cewa inna lillahi abidan akhazul umr khalidan fahum yamshuna a ara ban wa yadhuna nabidan yace inna lillahi abidan ka sani cewa Allah yana da wasu irin bayu akhazul umr khalidan sun doki rayuwarsu shine cakudawa cakuda ƙarya da gaskiya da yace shi ba ƙuraishi ne balarabe ne ƙarya ce ya ce fahim yumsuna a araban suna maraita gari a matsayin larabawa wa yudhuna nabidan kuma su wayi gari sahiya ta yi a matsayin gwarawa a wancan iraki da kan ganin matsayin bagwari nake nan kuma da na so kuɗi ba larabe ne ba laraba ma ba ƙuraishi wannan duka daga harkon mukama har zuwa ƙarshe abul fatah da iskandari zai ka hutawa a matsayin malami ne mai fasaha mai ilimi amma kuma mai neman dukiya da ilimin shi da dabara da wayo da yaudara a nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ya mulada ni kuskure Allah mana gafara subhanakallahumma rabbana bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik